وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka muna gode ma Allah maɗaukakin sarki wanda ya kawo mu wannan dare na talata ɗaya wanda ya daidai ga ashirin ga watan ɗaya dubu biyu da ashirin da shida don ci gaba da darasi na riyadu salihin wanda lokaci da ya wuce mantsiya kan hadithi na 43 a cikin kitabu sabr ko babi wanda yake banci magana akan haƙuri al'imamun nawawi ya ce وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال دقى عبد الله بن مسعود الله يقارى مشير دايته دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناشق وجمعك عليه الصلاة والسلام وهو يوعك لوكتن النبي في تكم مسسرا فقلت يا رسول الله سيدتي يا مأيكن الله innaka tuka'u waka'in shadidan kana yin rishin lafiya rishin lafiya mai tsanani kana masassara masassara mai tsanani mai zafi kala ajal sai annabi ya ce haka yake inni u'aku inni u'aku ni ina yin masassara zafin da ke ga masassara irin tawa kama yu'aku rajulani minkum kamar yadda ake sa zafi da raɗaɗi cikin masassara ga mutum biyu daga cikinku kultu zalika anna laka ajraini sai abdullahi ibn mas'ud ke tambaya annabi yace wannan ajrul khudri wanda yace saman bargo ya aza hannun shi ga jikin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma ya ji zafin da bargon ya ɗauka shi yasa ya faɗi haka ya ce annabi rishin lafiya tana samun ka da tsanani sai annabi ya ce haka yake a ce mutum ya rufa da bargo a aza hannu kan bargon kuma ya zama na wannan bargon ana jin zafin ta sama wannan yana nuna tsananin rishin lafiya wadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake ɗauke da ita lokacin da ya ce masassara tana kama ka da zafi kwarai ma'aikin Allah sai annabi ya ce ajal wannan yana daga cikin ababe wanda ake ba da ansa da su haka yake akwai na'am mun faɗa a baya in ya zama da tambaya ta zo tare da korewa to sai a ce bala alaita kazalik sai a ce bala ba a cewa na'am ba a cewa ajal saboda cewa aka ba haka ba ne to a wannan lokacin sai ka ce bala amma in ya zama na tambaya aka yi a zaidun maujud wane yana nan to suka ce nan in ka tashi sai ka ce na'am wane yana nan na'am yana nan to amma in wani abu ne aka ba da labari kaza da kaza da kaza ya faru kai kanka kana iya cewa haka ne to wannan sai ka ce ajal abu kaza abu kaza ya faru lokaci kaza da aka yi kaza to a wannan lokacin kamar labari ake badawa in ka tashi sai ka ce ajal ba za ka ce na'am ba kenan ababe ne kamar guda uku wanda larabawa ke ba da ansa da su akwai bala lokacin da aka kore abu alaisa allahu bi ahkamil hakimi mun yi bayani baya bala bai tabbata ba a hadisi alaisa zalika bi qadirin ala an yuhyiya al-mauta wannan hadisi ya tabbata da shi sai ka ce bala saboda kore wani abu aka yi amma in ya zama da tambaya aka yi wane na nan sai ka ce na'am ko kuma la in wani abu ne aka tabbatar da shi sai ka ce ajal haka yake kinan kamar kana gaskata shi ne to haka annabi yake gaskata abdullahi ibn mas'ud wanda ya ce mashi a shirishin lafiya tana zo maka da tsanani ma'aikin allah sai annabi ya ce haka yake ni ana bani zafi na masassara yu'aku ai humma tana samun shi shine masassara kama yu'aku rajulan minkum masassara tana samu na kamar yadda masassara ke samun linkin da ake mazafin jikina da radadin da nake ji na masassara to daidai da masassaran mutum biyu ne daga cikinku ku kultu sai abdullahi ibn mas'ud ya ce wannan saboda kana da lada biyu wannan ke nuna annabi sallallahu alaihi wasallama yana da sauki a tambaya ya ba da ansa a ƙara ya ba da ansa wata rana har sahabi sai ya ce walawistazzattuhu la zadani da ma na ƙara ci gaba da tambaya da sai ya ƙara bani amsa sai dai tausayi kan matsa ma annabi kwarai ne yasa na kyale wannan yana nuna ɗabi'u na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shin dan ka samu lada biyu ne sai annabi ya ce ai haka yake ba ni kadai ba wajen bangaren rishin lafiya ta zamo sanadiyyar lada ai ba wani musulmi ma min muslimin yusibuhu adan ba wani musulmi wanda wani abu na cuta zai same shi shaukatun ko da ƙaya fama fauƙaha da abin da ke saman ƙaya illa kaffara Allahu biha hasanatihi ay illa kaffara Allahu biha sayyi'atihi sai Allah madaukakin sarki ya yaye mashi munanan ayyukan shi wa huttat anhu dhunubuhu kuma a karkare mashi zunuban shi kama tahuttu ash-shajaratu waraqaha irin yadda ite ke yin kakkaɓa wata ran sai kaga wasu itace suna zuddo ganyensu wani iccen sai ya gama zudda ganyen gaba ɗaya ma sai daga baya su toho to yadda kaga haka haka bala'i bai barin mutum sai ya kakkaɓe mashi laihuhukan shi gaba ɗaya to don haka wanda Allah maɗaukakin sarki ya jarabta da rishin lafiya Allah ya tsare kowa daga rishin lafiya amma in Allah ya sa wani abu ya zo ya jarabci bawa da rishin lafiya to ya san cewa wannan rishin lafiya tana yaye mashi zunubai ne kamar yadda icce ke kakkaɓa haka za a rinka kakkaɓe laihuhukan shi laihuhuka wanda suke tsakanin shi da Allah mun yi bayani a baya wanda suke tsakanin shi da mutane wannan ba su shigowa ciki al'imamun nawawi ya ce alwa'ako magasul humma zafi na rishin lafiya da raɗaɗinta waƙila alhumma ita rishin lafiyar kanta masassara kenan alhumma ita ce masassara وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دقى أبو هريرة رضي الله عنه ya ce ma'aikin Allah ya ce man yuridillahu bihi khairan yusib minhu annabi ya ce duk wanda Allah ke nufin alkhairi gare shi to Allah zai turo mashi da musiba ku annabi rishin lafiya ma linka mashi ake saboda annabi ya ce ashaddun nasi bala'an al'anbiya thumma al'amsal fal'amsal mafi samuwan mutane da bala'i su ne annabawa saboda Allah maɗaukakin sarki yana son su to a wannan hadisin ya ce duk wanda Allah ke nufin alkhairi gare shi yusibu minhu Allah zai kawo mashi wata musiba ko damuwa ko wani abin da zai sa shi cikin halin kakanuka yi in Allah yana son ya yafe mashi laifukan shi Allah maɗaukakin sarki roƙon shi ake ya ba da lafiya kan mutum ya ji irin wannan hadehe ya je ya rinka roƙon Allah ya kawo mashi bala'i a'a wasallallahu al'afiya ku roƙi Allah ya baka lafiya annabi sallallahu alaihi wasallama in ya taso daga sujada sai ya ce wa'afi ne Allah ka bani lafiya to don haka lafiyan nan abu ne wanda yake mai girman gaske a cikin rayuwa ta ɗan adam larabawa suka ce kamar yadda kasan tuta ce irin ta sarki masu lafiya suke ɗauke da ita a kai amma ba wanda yake gane shi mai lafiya ɗin ba ya iya gane cewa yana ɗauke da wata tuta irin ta sarakai sai lokacin da ya shiga cikin rishin lafiya ko kuma ba su gane wannan tutan sai waɗanda suke cikin rishin lafiya tashi in ya ga ka miƙe sai abin ya rinka birge shi in ya ga ka yi gudu abin ya rinka birge shi saboda shi yana cikin mawuyacin hali don haka rishin lafiyar nan in ta samu mutum tana hana shi shakat don haka Allah ya ajiye lada wadda take mai yawa babu babban lada kamar karkare ma mutum laifukan shi dan da an karkare su in babu laifi sai aljanna to aljanna kuma ita ce gurin kowa to me yasa za a ce man yuridillahu bihi khairan yusibhu ai kamata ya ce duk wanda Allah ke nufin shi da alkhairi sai ya bashi lafiya ko kuma duk wanda Allah ke nufin shi da alkhairi sai ya bashi kuɗi a yanzu kenan to amma kuma duk wanda Allah ke nufi da alkhairi kuma sai turo mashi da musiba to saboda shi Allah bai kallon wannan duniya din annabi sallallahu alaihi wasallama yace kaga wannan duniyar da tana da daraja ta fiffiken sauro da kafiri ko ruwa ba zai sha ciki ba amma banza banza ce wajen Allah kuma yanzu in ga kalli rayuwa ma wanda mutane ke yi wanda annabin ya ce sittun aw sab'un bakin rayuwar da za kai daga haihuwarka har zuwa shekara saba'in mece ce ita ka kalli zamani da aka yi baya a duniyar nan da wanda za a yi nan gaba wannan 'yan rayuwa ta shekara saba'in in aka azata ga rayuwa ta dindindin mine ne kimanta ba bakin komi take ba to shi kuma wannan abu duk rayuwa wadda mutum zai yi ta bala'i a wannan duniya in ya shiga aljanna duka mantawa da wannan zai yi to shi ne yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan hadithi kenan duk wanda Allah ke nufin alkhairi nan me ake nufi da alkhairi shine aljanna kenan yusib minhu Allah madaukakin sarki zai kawo wani abin da zai same shi na musiba ko rishin lafiya ko damuwa ko abin da ya kama da haka wa عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دق أنس أم مالك يتي ما أيكن ألا ياتي la yatamannayanna ahadukumul mauta bi dhurrin asaba ka shaidi kan wani ɗayan ku yayi gurin mutuwa saboda wata cuta da ta same shi fa in kana la budda fa'ilan falyakun in ba makawa abin ya ji damuwa kawai su yake bar duniya to yace Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li Allah ka raya ni in rayuwa ta fi zaman mana alkhairi wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li Allah kuma ka dauki raina in ya zamana mutuwa ɗin ita tafi zama alkhairi gare ni kinan gurin mutuwa ba abu bane wanda yake mai kyau saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce khairukum fiyayyanku man tsala umuruhu wa hasuna amalu wanda rayuwar shi ta yi tsawo kuma aikin shi ya yi kyau kun ji labarin mutumin nan wanda suke sun su biyu ko kuma su uku wanda guda yana da ƙoƙari guda kuma yana da ɗan saku-saku haka wanda mai ƙoƙarin kuma shahada ya yi aka kashe shi fi sabilillah amma abin mamaki sai aka zo aka tar da wannan wanda ya rasu bayan shi kuma kan shimfiɗa shi ya fi shi ya riga shi shiga aljanna kai da lokaci mai tsawo annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce me kuke mamaki wannan an gashi ne a mafarki aka zo aka faɗa ma annabi ga mutum mai ƙoƙari na ibada ga shi ya yi shahada ga wannan wanda bai da ƙoƙari na ibada gashi ya rasu kan shimfiɗar shi sai aka yi mafarkin wannan ya shiga aljanna kamun wannan da daɗewa aka faɗa ma annabi ya ce yomi kuke mamaki ba sai da ya rayu shekara guda gaba gare shi ba ya yi sallah guda kaza bayan shi a sai da ya rayu bayan shi shekara guda ba ya yi sallah raka'o'i kaza bayan shi ya yi azumi guda kaza bayan shi suka ce e annabi ya ce to abinda ke tsakanin wannan da wancan kamar abinda ke tsakanin sammai da ƙasai ne wajen nisan su wajen daraja kenan annabi ya ce fiyayyanku wanda rayuwar shi ta yi tsawo kuma aikin shi ya yi kyau don haka yana daga ladabi wajen addu'a na ka ce Allah ya ja kwanakinka, Allah ya tsawaita kwanakinka, to kakan shiru haka kawai, sai ka ce a cikin bin Allah. Kenan, don Allah ya tsawaita kwanakinka a jikin ɓanna, to wannan ƙara daddala mu kanka laifi kake yi. amma Allah ya tsawaita kwanakinka kuma a cikin ta'a nashi to wannan shine mutum zai samu rayuwa mai kyau a lahira idan in za a yi wannan addu'a sai a ce Allah ya ja zamaninka kamar yadda wasu ke cewa sai a ce a cikin biyayya ga Allah Allah ya ja kwanakinka a cikin biyayya ga Allah Allah ya ja ya wuce inda zai zanna saboda a nuna manya na wurin shi annabi ba haka bane rigar shi wanda yake sai ya nade ta sai ya matashin kai da ita ya kwanta to haka suka zo suka tarda annabi sallallahu alaihi wasallama suka kawo mashi karar bala'i da ke samun su da wahala da suke sha annabi yana cikin wannan hali wa huwa mutawassidun alwisada shine matashin kai yayi matashin kai da wata riga tashi fi zillil ka'aba a cikin innuwa ta ka'aba a makka kenan fa kulna ala tantasiru lana ala tad'u lana ya ma'aikin Allah ba za ka yi mam addu'a ta cin nasara ba akan wannan makiya namu annabi ba za ka yi mam addu'a ba fa qal sai ma'aikin Allah yace kad kana man qablakum cikin waɗanda suka gabace ku abin da ya faru gare su shine yu'khadhu ar-rajulu za a rike mutum a kama mutum fa yuhfaru lahu fil ardi sai a tona rami a cikin ƙasa fayuj'alu fiha ya ya ya rubuta maku shi wasu suna nan da fi daban ko ha eh ni nan fi ne sannan kuma wani jim daban ayin lam daban fayuj'alu fihi fiha sai a sanya shi cikin wannan ƙasa wadda rami wanda aka tona sai a yi rami sai a sa mutum don ba zai iya motsawa ba kenan sun ma yu'ta bil mishar sai a zo da zarto fa yudaru ala ra'sihi a aza akan shi fa yuj'alu nisfayn sai a raba shi biyu saboda ya rabu da addinin shi ya ki rabuwa da addinin shi sai dai a kashe shi wa yumshaqu bi amshatil hadid a rinka cirar jikin shi da wani abu wanda ke kama da mashaci amma na ƙarfe duna lahmihi wa azamihi tsakanin naman shi da jikin shi a rinka ciran naman shi ma ya sudduhu zalika an dine wannan bala'i da za a gana mashi don ya bar abin da yake yi na addini bai hana shi yin addinin shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wallahi layutimmanna Allah hadha al-amra sai Allah ya cika wannan lamari hatta yasira ar-rakibu min sana'a ila hadramaut har ya zama mutum ya taho daga sana'a gari ne har yanzu a yaman wasu suka ce a'a sana'a din ma ta sham ake nufi zai taso daga garin yaman ila hadar mawut shi ma wani gari ne na daban la ya khafu illallah ba abinda zai ji tsoro wa zaiba ala ghanamihi ba abinda zai ji tsoro sai Allah kuma yana gudun kan kura ta canye mashi dabbobi wanda yake tafiye da su yana shan nonon su suna kiyo walakinnakum tasta'jilun sai dai annabi yace ku dai kuna gaugawa ne shakauna ila rasulillah mun kawo ƙara shakwa shine ka kawo ƙara ka faɗi damuwarka annabin Allah yaqubu yana cewa innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun ina ka ƙara ta bakin ciki na da takaici na a wajen Allah ba wani zan zo in faɗa ba damuwata ba kai ƙara ba abu bane wanda yake mai kyau balle ba in wani Allah za ka ma wannan ƙaran amma in Allah za ka kaima ƙara shi ne ke magance komi amma in kana cikin damuwa ka ɗauka ka kaima bayan wani bawan Allah yana yiwa yaɗa ka zai yi kuma ba zai magance maka halin da kake ciki ba don haka mutane managarta da wahala kaga mutum yana nuna damuwa ga mutane kowace irin damuwa kuma yake cikinta za ka gashi cikin bala'i amma yana murmushi yana cikin damuwa kuma amma yana nuna rishin damuwa shakautu wa mashakwa limithliyar adatan walakin tafidul ka'su inda imtila'iha yace yau gani ina kawo ƙara wa mashakwa li mithli adatan ni kai ƙara tsegumi ba ɗabi'ata bane walakin tafidul ka'su inda imtila'iha in kofi ya cika sai rinka zuddo ruwa waje ashakwa shine shine ka kai ƙara to mun kawo ƙara wajen annabi duk abin da yake damunsu da sun tashi sai su zo su faɗa ma annabi kaza yana damun mu kuma annabin nan yana ganin abin da ke damunsu don wannan khabbab ibn al-arat su ne farkon waɗanda suka sha wahala tare da su bilal da sauran waɗanda suka sha wahala tare akwai lokacin da aka kunna wuta ba abin da ya kashe wutar sai kitsanci a cikinta to abin ya masu yawa shi kan shi bilal a zuwa aza shi da rana a ɗauki dutse mai nauyi da zafi a aza mashi wata daga cikin bayan Allah haka aka zo aka soke ta gabanta haka suna cikin wannan annabi yana kwance ya zo ya gincire daidai ka'aba to suka kawo kara ba ka yi mamu addu'a ba ka neman Allah ya ba mu cin nasara kan waɗannan mutane to shi ne ba su labarin ya ce cikin mutanen da suka gabace ku ana zowa da mutum fayu ukhadhu fayu faru wannan akwai jumla wadda an shafe ta saboda kawai ba wai mutum haka za a zuwa kawai a kama shi a tona rami kurum a yanka shi biyu ba a'a yayi imani da Allah yayi imani da ma'aikin Allah sannan a zo a ce za a jaye shi daga wannan imanin da yayi yace ba zai yarda ba a kai sai an yanka shi biyu ba tare da ya yarda ya bar addinin shi ba to shine kina akwai jumla wadda aka shafe shine riko da addinin shi da yake yi a nemi hana shi shi al-mishk shine mashaci ta amma wannan an ce na karfe ne kenan Allah ya sanya ya yake wannan irin ƙarafuna wanda suke kama ƙugiya wanda za a rinka ciran naman shi da shi har ya rinka shiga tsakanin nama da ƙashi wannan annabi ya ba su labari da aminci da suka samu kanshi kuma sun samu kansu a haka ɗin cewa mutum zai taso daga sana'a sana'a gari ne wanda yake a yaman suka ce a akwai sana'a na iraq a na na sham shine ake nufi a nan amma dai gari wanda ya fi shahara a yanzu haka shine sana'a shine gari wanda yake na yaman hadara maut shi ma sunan gari ne hadara maut mutuwa ta zo shine ma'anar garin amma ma'anan sunan amma wannan at-tarkib al-mazji ake ce mashi a hada kalima da kalima sai a ba su suna guda wa jumlatun wa ma bi majjin rukiba za'in bi ghairi wayhi tamma uriba jumla wa ma bi majjin rukiba da abinda aka at-tarkibul majji in dai ba da waihi ya kare ba kamar siba waihi nifa waihi raha waihi shi wannan in ya kare da waihi to bina'i ake mashi to amma irin hadaramau wa ma bi masjin rukiba za'in bi ghairi waihin tamma uriba wannan ana mashi irabi wani lokaci ana mashi irabi hadara maut ko dai a gefe na farko ko kuma a na ƙarshen ila hadara mauta mamnu'un ne minas sarfi dan haka hada hadara mautu za a cewa ra'aitu hadara mauta haka da la ya khafu illallah wa dhi'ba ala ghanamihi walakinnakum tasta'jilun wannan na nuna amnu wanda zai zo a wannan lokacin kenan amintuwa abu ne wanda mutane ke samun kwanciyar hankali a ciki daga inda kowace ƙasa ce dijjin daɗin da za ta yi ba kamar ya zama na zaman lafiya ya watsu a cikin wannan ƙasa ɗin don haka allah maɗaukakin sarki duk in ya tashi zai yi ma halittun shi gori za a cewa ya nuna masu ga abin da ya masu babba wanda yake na alkhairi to da yawa zai rinka masu ya rinka tunatar da su da aminci da ya ba su wa zaraba Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf dukkan su yana nuna ya amintar da su awalam numakkin lahum haraman ajminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay'in rizqan lil ladunna to in kuma Allah ya tashi jaya wannan jin daɗi nasu kuma farkon abin da za a jayewa kuma shine zaman lafiya mutum kowa yana cikin tsoro ya tashi daga nan zuwa can gudu yake yan ta'adda su tare shi to wannan duka yana zuwa ne kuma daga barin hanya ta Allah don haka wa zaraba Allahu matsalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف في الله يتنأنا مسو تفافينا يموى دطورو to annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kwanciya hankali yana bukatu hunayin athara rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nasan fil qisma annabi ya zaɓi waɗansu mutane ya ƙara masu sama ga yadda yake ba sauran mutane annabi yana abubuwa irin na hikima wani mutum kwaɗai gare shi da ka ba shi sai kaga ka saye shi ya yi ta tsinuwa ga ‘yan suwa ne ‘yan izala mugun bawa ku bar mamu magana su da ka ɗan fara baya shi wani abu da nan shi ke zai kayi annan mutanen kirki ne to annabi yana diba irin wannan siyasa don haka ma hazzata sai ya ce al-mu'allafa al-qur'ani ya zo da cewa al-mu'allafa ta kulubuhum ana ba su zakka innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina alaiha والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم كنن والمؤلفة قلوبهم سوري وانا اكسان اجاو هنك نسوس دوس شكا مسلنتي فأعطى الأقرى ابن حابس مئة من الإبل أكباس راقمي دريق a je su jika ɗari biyar biyar ƙattar raƙun ma ha ɗari biyar biyar so ɗari nawa ne wa kai ka gani wallah kana ga yadda suke lissafi kai tsaye ko kai kudi suna da daɗi wa a ƙa'uyayna ibn hisnin mithla zalik shi ma wayaina aka ba shi irin wannan wa'afa nasan min ashrafil arabi wasu manya-manya daga cikin larabawa su ma aka ba su wa'atarahum yau ma'izin fil qisma waɗannan dai su suka samun babban rabo annabi ya zaɓe su wajen rabo faƙala rajulun sai wani mutum ya ce wallahi inna hadhihi qismatun ma udila fiha wannan rabo ne wanda ba a yi adalci cikin shi ba wa ma'uri da fiha wajhun ba ba a nufi Allah da shi ba yake ce ma annabi fa qultu wallahi la ukhbiranna rasulullahi abdullahi ibn mas'ud yace haka kace yace to wallahi sai na faɗa ma ma'aikin Allah fa ataituhu fa akhbartuhu bima qala sai na zo ma annabi nace kaji abinda wane yace fataghayyara wajhuhu sai fuska annabi ta canza gaba daya hatta kana kasirf sai da ya zama kamar rinija kun san fata wannan wanda ake layu da ita ada ba kun ga rinin ta jajawur take ba to annabi sallallahu alaihi wasallama fuska shi saboda bacin rai sai da ta mu irin haka sun makala sai annabi ya ce فمن يعدل إن لم يعدل فمن يعدل إن لم يعدل رسول الله فمن يعدل إن لم يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يعدل الله ورسوله wane ne zai yi adalci in ya zamo Allah da ma'aiki ba su yi adalci ba ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر sai annabi ya ce Allah ya ji kan annabin Allah Musa an cutar da shi fiye da haka ya yi haƙuri fakultu sai abdullahi ibnu mas'udi ya ce sai na ce la jaram to ba laifi wannan dai ta wuce la arfa'u ilaihi ba'daha haditha daga yau ba zan kara ɗauko magana wadda wani ya yi ba in zo in sanar da annabi ga abin da wane ya ce saboda halin da ya gama aiki ya shiga wa ƙaunuhu kasirfi da ya ce kasirfi bai kasir sad al-muhmala wadda ba ta daɗa a sama shine al-muhmala as-sad muhmala ce amma adad za ta zama mantuka ce tana da nukta sama wa huwa sibgun ahmar shine abin rini wanda yake ja jini ma ana ce mashi sirf wannan hadisi yana ba mu labarin abin da ya faru a wannan lokaci yau mahunainin wani yaƙi ne wanda aka yi a shekara ta takwas a cikin shawwal na hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam athara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama nasan ma'aikin Allah wannan nuska wanda ke gare ni kuskure gare ta da yawa nan rasulullahi yasa athara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama nasan fil qisma annabi ya zaɓi waɗansu mutane ya ba su wani abu kenan wannan yana nuna ana iya yin wani abu na fifita tsakanin mutane da mutane saboda maslaha su waɗannan shugabanni ne daga cikin mutanensu in suka musulunta to al'umma ne za su musulunta bayansu kenan annabi da yi haka ya kamata yana daga ɗa'a su yi shiru su kalle shi kamar yadda shi wannan ya yi shiru ya kalle shi kamar yadda sauran sahabbai suka yi shiru suka kalle shi a wata riwayar annabi ya ce zan iya in ɗauki wani abu in ba wani wanda ban ba ɗin ba na fi san shi akan wanda na ɗauka na ba ka gani annabi yana da siyasa ta tafiyar da al'umma wannan mutum ana ce wace zul huwaisira haka aka ambata sunan shi wanda ya ce ma annabi bai yi adalci ba cikin rabona shi mutum ne wanda yake ba mutumin kirki ba to amma da ya yi wannan me yasa ba a tashi aka kashe shi ba saboda zagin annabi yayi ya dargi annabi da rishin adalci annabi hanya ce in Allah da ma'aiki ba su yi ba adalci wa zai yi saboda ta'alif dan mai hange daga nesa zai ce annabi kashe waɗanda suka zo wajen shi yake yi aiko wajen kashe abdullahi ibn ubayi ibn salul annabi an ce ya kashe shi ya ce za a ci annabi yana kashe waɗanda suka zo wajen shi saboda gudun abin da mutane za su yi tunani annabi ya bar wannan maɓannaci munafiki yana abin da ya ga dama to don haka maslaha ake dibawa ko da mutum wannan in ya zama akwai ɓanna gusar da wannan bannar zai kawo bannar da tafi ta yawa sai a bar wannan bannar ta zanna ya fi a janye ta ibn al-qayyim ya ce in ya zamana banna ce janye wannan bannar zai kawo bannar da tafi ta girma ibn al-qayyim ya ce janye wannan bannar shine bannar kana son ka yi wani abu daban kai a ganin ka gyara ne za ka yi to amma wannan gyaran abin da zai kawo ya fi zaman wannan ɓannan ƙara ɓannar ta zauna haka da kai gyaran da kake ganin za kawowa ɓannar da za ta biyowa baya ta fi ta da girma to irin wannan abu in yana nan janye wannan mummunan wannan shine ɓanna kuma wannan shine hikima da ilimi wanda malamai suke fahimtar shi na zo na da abu kaza ba daidai yake ba ba a yi shi yadda ya kamata ba kawai zan gusar da shi to amma in ka gusar da shi mugun abin da zai faru ya fi wannan to masu hankali sai su bar shi wannan abin har lokacin gusar da shi ya zo ba su tashi su gusar da shi ba komi take zama ta zama to haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake bin al'amurra sai yake kashe shi a wancan karin da aka ce me yasa ba zai kashe abdullahi ibn ubayy ibn salul ba shugaban munafikai yace kan mutane su rinka zuwa suna bada labarin cewa annabi yana kashe mabiyan shi abdullahi ibn mas'ud yace sai na faɗa ma annabi la ukhbiranna shi ma bi nuni tawkid wallahi sai na faɗa ma annabi kuma yazo ya faɗa ma annabi yanzu nan yazo yayi riba yanzu nan yayi abin da bai dace ba yayi annamimanci ya hada wani da wani a'a dan in ma annabi bai sani ba wannan min babin nasiha ne an gane dan mutane ne suka zo gefen annabi suka kewaye shi wasu da gaske suke imaninsu na gaskiya ne wasu munafukai ne to in yi zama na annabi yana ma kowa mu'amala gaba daya wanda Allah ya ce wa mimman haulakum min al-a'rabi munafiqun wa min ahli al-madina maradu ala an-nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum annabi cikin gungun waɗanda suke zaune da kai akwai munafukai kai baka san su ba mu muka san su inji Allah to irin wannan maimakon annabi ya rinka mu'amala da su mai kyau Allah ma ya ce sha'anin munafikai wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum in ka ga su sai jikinsu da kyawun jikinsu da iya magana su ya burge ka wa in yaqulu tasma' li qawlihim in suna faɗan magana kana sauraron su saboda suna da dadin magana to amma kuma tare da haka mutane ne ba na banza ba ba mutanen kirki bane to maimakon annabi ya rinka daukan mutum mutumin kirki ne sannan kuma a waye gari ba haka ba to abdullahi ibn mas'ud sai ya je ya ba da labari ga halin da yake ga abin da ya faɗa idan daga nan annabi ya san wani irin zama zayi da shi wannan babi ne na nasiha fataghayyara wajhuhu hatta kana kasirfi kaman wannan abin rini jadin nan haka waɗanda suke fararen mutane in suka ji kunya sai fuska suka yi masara in suka yi fushi sai fuska su ta yi ja amma mu fuskokinmu suna nan dai bakin nan yadda Allah ya yi mu in muka yi fari ciki ma ko muka yi bakin ciki kunyan muka ji bai bambanta amma su larabawa haka ne da jajjayen mutane da ya ji kunya sai fuskar shi ta yi masara in yi fushi sai fuskar shi ta yi jajawar to haka annabi kenan tsananin fushin da ya yi sai da fuskar shi ta koma kawar jaffata annabi sallallahu alaihi wasallama ba abin da ya ce mashi fa mutum ya jefe ka da rashin adalci amma ba abin da annabi ya ce sai ya ce wane ne zai yi adalci in Allah da ma'aiki ba su yi adalci ba abinda kadai ya faɗa mashi kenan wannan yana nuna mu haƙuri na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sannan kuma annabi tare da cewa shugaba ne na annabawa bai rena sauran annabawa ba ba irin yadda muke tafiyar da mu'amalan mu ba game da waɗanda suke daidai da mu ko wanda suka fi mu na kaga mutum ya rena kowa kowa ma kallon hadarin kaji yake mashi kowa ma bai isa ba annabi ba haka yake ba annabi shine shugaba na annabawa amma yanzu sai ce ya tuno da Musa alaihi salam yace yarhamullahu Musa qad udhiya bi akthara min hadha masaba annabin Allah Musa alaihi salam an cutar da shi fiye da haka kuma annabi Musa ya yi hakuri wata rana annabi Musa kamar yadda annabi ya faɗa yana cikin banu Isra'il shi annabi Musa yana da kame kai bai fitowa da al'aurar shi yayi wanka tare da su kamar yadda suka saba yi su sai suka ce ai da kuka gaida ta boye al'aurar shin nan gwaiwa gare shi ko an san menene gwaiwa ko ya zama na ababen jikin mutum sun yi kumbura al'aurar shi ta kumbura shine ake ce magwaiwa to Allah sai da ya nufin ya barra a Musa daga abin da suke faɗaɗin nan cewa yana da baiwa annabi in za a aiko shi Allah yana mai kula ta daban wanda bai turo shi yana da tawaya ta halitta bai turo shi yana da tawaya ta hali to gashi sun zo sun ce annabi Musa yana da baiwa da Allah ya nufin nuna ba haka bane annabi Musa ya aje kayan shi yana wanka kawai duci ya tafi da kayan ya biyo dutin yana bugun shi yana cewa kayana kayana sai banu isra'il suka ga annabi musa ashe bai da gwaiwa ta sai masu kwankwanto na fiƙihu suka ce ta ƙaƙa ne allah zai sa a ga al'auran annabi sai a ce kaka kenan in ka tashi taujihin wannan yana yiwuwa sun gani saboda abinda ake son a isan masu da shi aibin ganin al'aura ƙasa yake gare shi kenan abinda ake son a isar da shi shine mafi muhimmanci al'imamu ibn hazmin ya ce wane ne ma ya ce maku sun ga al'aurar tashi nesa yake fa in mutum ya taho yana gudu in nesa yake ba lalle ne ka kwankwance al'aurar shi ba amma in baya da gwaiwa ka sani shi ibn hazmin cewa yi kasancewa an gano baya da gwaiwa bai nuna an ga al'aurar shi saboda yana yiwa daga nesa in ka kalle shi ka san baya da gwaiwa amma kuma baka ga al'aurar tashi ba saboda nesa yake da su daman sai ya keɓance sannan ya fidda kayan shi bai yin wanka tare da su kenan daga nesa ne ko da gudu mutum ke yi in ma bai fuskanto ka ba in na kana kallon gaban shi in mai gwaiwa ne ba haka zai yi ba kuma gudun ma in mutum ya keta da gudu mai gwaiwa yana iya keta da gudu yana tahiya tana jan shi to don haka ibnu hazmin shi ce bai ma ga cewa sun ma ga al'aura annabi musa din ba to wannan shine annabi ke cewa Allah ya ji kan annabi musa alaihi salam an cutar da shi fiye da haka kuma ya yi haƙuri fasabar to amma yanzu da a ce mutum yana da baiwa da a ce bai da adalci wanda ya fi girma ha? banda a ce me?
za mu ga wasu hadisai suna nuna annabi kamar nan da zai zo nan gaba annabi a ce iman wasiya sai annabi ya ce za ta gaba ka kai fushi to yanzu shi ga shi ya yi fushi me ke nan in yanzu ɗan zamanin yan ƙara ƙara wata suke cewa hadisan annabi suna tun ƙara warwara mutum ne ya ce ka faɗa mana wani abu wanda Allah zai amfane ni da shi Allah zai shigar da da shi ka faɗa mana wani abu wanda zai shigar da ni aljanna Allah zai shigar da da shi to ga Allah ya yi shi sai su ce al-Imam Bukhari kariya yake wai ce maka al-Imam Bukhari shi ya faɗi wannan ko shi yayi al-imam bukhari kawai ya yi isnadi ne dan da rashin annabi to haka sai su dauki kayan cikin kwakwalwar su yake saboda ba su sani da za su daidai su kare nasosin ba sai su ce nasosin ne suka ci karo yanzu an dafi da yake wasu lata ba yana nufin ya hana shi yin fushi ba ne fushi ɗabi'a ne ta ɗan adam da abin da zuciya ke yin shi ba a ce ma mutum da yin shi wannan ana ce wasu aljibiliya kaga so ba a cewa kanka su wani da haka da za a yi da ta bani da yin shi na san ya abu da haka ba a cewa kanka ki wani ki irin da zoci yana yiwa mutum kamar su ce kawai wani wani shi wani mai kawai ba ba to wanda kun kai hanyar abin da aka hana kai shi ne kanka zalunce shi kanka cuce shi wancan kuma in kai kana kan mutum ya zama ba masoyin Allah ba to kaka rika nuna mashi abin da kake nuna ma makamnaci wanda yake musulmi ne to fushi ɗaya ne daga cikin irin wannan wanda mutum ba shi ke sa kanshi shi ba to ta kaka ne annabi zai ce datar ba malamai sun ce ba mushin aka hana ba a'a abin da ke biyo bayan tushe shi aka hana idan nan la tarrab ai ka yi irin aiki na wanda in ya shiga cikin fushi yake aikatawa na shi ake ne nan kuma annabi da ya fushi annabi dan adam ne yana fushi kamar yadda dan adam suke fushi to dan haka wancan kaga la tazab akwai wurin da ya fuskanta fushi kuma na annabi ya danganci ɗabi'un annabi ne da yake ɗabi'un da ɗan adam ke gare shi ألم يتولد ابنك سيزاتي بزوجة الليالي ريتم أن تقي تستودع الله دينكم وأماناتكم وكواكب أعمالكم على خير نلتقي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الحمد لله رب العالمين.
نعم نعم. عبد الله بن مسعود bayan an rabu ne bayan magana sa sai rawa kusa abubuwan ne bayan koma wacce yake magana nan ko na fahimci nan nan da yake wallahi la ukhbiran rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayan an rabu ne daga wajen abin kuka ne bayan magarsa sara ya raba musu abubuwan ne kowa ya sai wani shi yake magana da kofa kun gani ke
yanzu da kan kawo annabi ya raba ni ko ne ba sai ni da wata shi ko to ai hadi da kuma kin da ku san sai da musu yau da da kin da wannan raba in ba da aka raba ba ta ka fare san aiki ta ka fare da abin da aka ba wani idan dai ana nufin bayan an ƙara gida tabbata ya haƙuri gida tunanin ya fi gane da yin yadda aka zaɓe ya yi bismillah mundu da ake sawa na hannu mundu da ake sawa na hannu ya halitta ko bai halitta ba sa wani abu a hannu don ado ya halatta in dai ba na zinare ba ne akwai magana ba a kan bakin karfe kan annabi ya yi magana a kan zobe ko na jan karfe shi ma yana da cikin ababe wanda suke amfana su to amma in ba su ba abu da za a yi ado da shi ya halitta a yi ado da shi yana da cikin ababe wanda Allah zai ma yan aljanna Allah ya cewa yanzu hallawna biha min azawir min dhahab za a rika sa musu mundaye da zinari kenan mundaye wancan da yake lahira ne ba a sa zinari ba amma yanzu za ka sa abu wanda yake ba na nila ne ba duk wani tururruka da ke hannun mutane ai wannan nau'i ne na mundu ko gagaya amma in ya zama da mundu zai yi kama da na mace mutum ya sa wani abu wanda ke kama da ɗan daudaye shi ko kuma ya zama da zai yi kama da arna to ire-iren waɗannan ababiyan ana hana su ne li ghairihi wa laysa li dhatiha ana hana su li ghairiha wa laysa li dhatiha shi kan abu ya halatta amma saboda abin da ke zuwa ko ne ya zama da akwai kama da kakare ko ya zama da akwai kama da mata dukkan waɗannan ranar mutum musulmi wanda ya san ciwon kanshi ya yi kama da ɗayan waɗannan in kuma ya zama da an san cewa maza suna ado da shi a wurin ba a ganin cewa abu ne wanda kafirai suke fasu da shi ko mata ko wannan ya halatta. Wa alaikum salam wa rahmatullah.
game da ayoyi da ke yi zai a wasan tashi na aya dare kamar ayan suratul muzammil da Allah ya ta ya yi wa muzammil min dare ila qalila nisfahu aw yuzinu qalila wanda ayoyi ne ke rubuta su kan kiyar da da kuma a bangare guda za mu ga mutum da likitanci suna cewa kamar ya kamata da sun bayan wajen mutum yana samun akalin awa takwas na yin gaci
Yanzu kimanin suna cewa mutum ya kamata ya zama na samun awa takwas na barci.
kuma a bangare guda za mu ga akwai ayoyi da hadisai da ke kira fuskan a raya dukkan dare ko rabin dare ko su ne wanda za mu ga ko da awa ta buka cikin daren za mu da kenan kamar babu wani abu ne kuma addini ya Aha, yana nuna abin da likitoci suka ce. To ni kusa kusa nan kuma na karanta cewa in za ka yi baccin awa takwas nan suka ce kakka yi shi jere ya zama da akwai lokaci wanda za ka tashi ka farka sannan ka koma. To kaga wannan suka ce mu'jiza ce na alƙur'ani idan wanda ya nuna kuma idan muraƙani cikin lokacin sallah ka gane ina da sai ka fara bincike da su likitocin cikin